يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير البرية وأزكاها صاحب الشريعة الدائمة والرسالة الخاتمة صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله وراقبوا الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال شهر الصوم والغفران فقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وشاهد على المسيئين بإساءتهم عباد الله لقد ودع المسلمون موسما عظيما فاضلا أقبلت فيه النفوس عبادة وطاعة وتنافس فيه العباد بصنوف القربات وأنواع العبادات عباد الله إذا كان المسلمون قد ودعوا هذا الشهر العظيم شهر الغفران والإثم من النيران وشهر التنافس في طاعة الرحمن فإنهم لم يودعوا بتوديعه أبواب الخيرات بل مواسم الخيرات لا تزال وأبواب الخيرات متتالية فإن الخير لا ينقضي وكذلك عبادة الله تبارك وتعالى لا تنقضي إلا بعد الموت كما قال المولى جل جلاله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين عباد الله اعلموا ان لقبول الاعمال علامات فان من علامات قبول الطاعه الطاعه بعدها ولهذا قال اهل العلم ان من علامه قبول الصيام والقيام في شهر رمضان ان تكون حال العبد بعد رمضان حال سكينة ووقار وشكر لله تبارك وتعالى وإحسان في الإقبال على الله تبارك وتعالى فإذا كان العبد كذلك فإن ذلك من علامات القبول وأعمال وأمارات الخير أما إذا كانت حال العبد بعد رمضان محولا من الطاعة إلى المعصية وإقبالا على المعاصي والآثام فليس ذلك من علامات القبول ولهذا قال عدو السلف قديما عندما حدث عن حال بعض الناس الذين يجتهدون بشهر رمضان فإذا انقضى فرطوا قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان عباد الله اعلموا أن رب الشهور واحد ورب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها لهذا قال هذا السلف رحمه الله تعالى كن ربانيا ولا تكن رمضانيا أي لا تكن عبادتك وطاعتك لله تعالى محدودة في هذا الشهر بل اجعل حياتك كلها قوسما لطاعة الله تبارك وتعالى وقد أمرك الله تبارك وتعالى بذلك في قوله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقال المولى جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال المولى جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم والاستقامة يا عباد الله الاستقامة على الطاعة من أهم الأمور ودليل على إرادة الخير للعبد كما أن الإرادة عن الله تعالى وعن عبادة الله تعالى دليل على نقصان الإيمان فراقبوا الله يا عباد الله واستقيموا إليه في كل الأوقات وتقربوا إلى الله تعالى بصالح الآقال والطاعات فما أجمل الاستقامة على الطاعة وما أجل المداومة على العبادة فاجعلوا استقامتكم شعاركم واجعلوا شكركم لله تبارك وتعالى ومرضاة الرب عز وجل عز أمانكم فإن الله يكتب لكم الأجر والثواب ويفتح لكم أبواب رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقى الله تعالى وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله لئن انتهى موسم رمضان فبين أيديكم موسم يتكرر في اليوم والليلة الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده وكذلك هنالك موسم يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شاءت إلا أعطاه الله إياه وكذلك إن انقضى موسم رمضان وبين أيديكم فأبواب الصيام بين أيديكم مفتوحة لا تزال مشرعة مرغبة في فضلها وثوابها وهناك الاثنين والخميس وهناك الأيام البيض وهناك ست من شوال الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فعليكم أن تواصلوا في أعمال الخيرات وأعمال الطاعات فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها منكم كذلك بين أيديكم أبواب تلاوة القرآن مفتوحة والصباح والنهار والمساء والليل تلاوة القرآن مشروعة في هذه الأوقات وعليكم أن تستمروا وتواصلوا في قراءة القرآن وتلاوته حتى تجدوا ثواب الله تبارك وتعالى فيها فلا تنقطعوا عن العبادة فإن الله تبارك وتعالى لم يأمركم بذلك بل أمركم الله تبارك وتعالى بأن تواصلوا وتستمروا في عبادته في قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم تقبل منا الصيام اللهم تقبل منا القيام اللهم تقبل منا الدعاء وسائر الطاعات والقربات إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم أعد علينا رمضان عواما مديدا وسنوات كثيرة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين yan wa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wanda ya kawo mu wannan lokaci da muka yi da wannan ibada mai girma wannan babban ibada wannan lokaci mai falala mai girma wanda Allah subhanahu wataala ya zabe mu daga cikin bayan shi mu samu mu gudanar da ibadodi a ciki ba abin da za mu cewa sai mu gode ma Allah subhanahu wataala walalle shi ce kyauta shi ce da yayi mamu ya kawo mu cikin irin wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ibadodin da muka yi karbi mu ya karbe su gare mu kuma Allah ta'ala ya maimaita mana ya ƙara maimaita mana a cikin koshin lafiya da imani a cikin koshin lafiya da tsoron Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ibadodin da muka gudanar da su a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya sa mun yi su daidai Allah subhanahu wataala ya sa sun zama to karɓaɓɓu a wurin shi Allah subhanahu wataala ya sa haka ya tabbata ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a kowane lokaci a kowane wuri mu gode ma Allah da Allah ya datar da mu a cikin waɗanda suka yi da wannan wata mai albarka domin wani an fara da shi ya rasu wani an fara da shi ba ya lafiya wani an fara da shi an yi rabi shi kenan sauran rabi ko bai na kwance ko kuma sauran rabi kuma ya tafi wurin Allah subhanahu wataala wani kuma sai ran jajibiri wani ma an kai karshen da shi amma bai ga sallah to sai mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya bar mu da rai a wannan rana ta ɗaya ga sallah mu gode ma Allah subhanahu wataala to tunda watan Ramadan ya kare watan Ramadan ya riga ya wuce yana mana shaidawa akan waɗanda suka kyautata da kyautatawa waɗanda suka munana a cikin watan Ramadan Ramadan yana musu shaida ne da ainihin munana wanda suka yi bayan Allah mu sani cewa musulmi sun yi ban kwana da lokaci mai girma mai falala wanda a cikin wannan lokaci bayan Allah na kwarai suka zanki fuskanto Allah subhanahu wataala a cikin wannan lokaci mai albarka da ibada da da'a ga Allah subhanahu wataala lokaci ne da bayan Allah subhanahu wataala suka yi ta gasa da junansu a wurin yin da'a ga Allah subhanahu wataala domin samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala da nau'uka na ibadodi da nau'uka na neman kusanci zuwa ga Allah mai girma bayan Allah mu sani cewa idan musulmi sun yi ban kwana da wannan wata mai albarka watan gafaran Allah watan yanta bayan Allah daga wuta watan gasa da juna a wurin da'a ga Allah subhanahu wataala bi rama to mu sani cewa ba su yi ban kwana da kohohin alkhairi ba saboda ban kwanan da suka yi da ramadana ba su yi ban kwana da waɗannan kohohi na alkhairi ba a kohohin alkhairi suna nan suna sabuntuwa lokuta na albarka suna nan suna bin juna lokaci bayan lokaci ba za su taɓa karewa ba saboda haka kenan sai mu kara dagewa wato ramadan kaman yana zafafa mu yana sanya mana nishadi yana sanya mana kuzari mu tashi mu bauta ma Allah subhanahu wataala yan uwa musulmi mu sani cewa lalle karban aiki na ibada yana da alama alaman karban aiki na ibada shine mutum ya ci gaba da wannan ibadar da yake a cikin ramadan ba wai ramadan ya kare shi kenan ka dakata ba alaman cewa ba karbe ibada ka bace da alaman ba ibada kai ba kenan kamata ya yi dama ibada da ake cikin Ramadan dama kayan Ramadan bayan Ramadan dama ana yin ta to sai ka dore sai ka ji wani karfi kamar ma amma allura shi yasa sashen magabata malamai suke cewa lalle yana daga cikin alaman karban aikin bawa bawa ya zamanto ayyukan da na azumi da tsayuwa da sauran sadakoki da kyaututtuka da karatun alkur'ani da sauran ibadodi da bawaye a cikin watan Ramadan ya zamanto bayan watan Ramadan yanayin shi halin shi ya fi kyawun hali ne na natsuwa hali ne na kwanciya hankali hali ne na ci gaba da dorewa akan gode ma Allah subhanahu wataala da kuma kyautatawa a wurin bauta ma Allah ta'ala in bawa haka ya kasance bayan azumi ya kare to lalle wannan alama ce ta alkhairi kuma alama ce ta karban aiki alama ba wai cewa kai an karba ba alamomi ne da suke nuna cewa lalle wannan bawa Allah ya datar da shi saboda ibadodin da yayi cikin Ramadan bayan Ramadan ma ya dore ya ci gaba da yin su amma idan bawa ya zama to bayan watan Ramadan halin shi ya kasance mafi muni ya lalace daga bin Allah subhanahu wataala da yake cikin watan Ramadan yanzu ya lalace bayan Ramadan yana fuskantar kalubale na ainihin ayyuka na asha yana saba ma Allah subhanahu wataala yana tunkararsu su wannan alama ce daga cikin alamomin cewa wannan bawa bai dace da ibadodin da ya cikin watan Ramadan kamata ya ce bawa ya gyaru to tunda bai gyaru ba ya lalace to ya nuna cewa lalle wannan alama ba a karba aikin shi ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata da dadewa an ba shi labari game da halin mutanen da suke ba da kokari a cikin watan Ramadan amma da zaran watan Ramadan ya kare sai su kuikuce su lalace ya ce waɗannan mutane cin Allah wadaran Allah wadaran mutane da ba san Allah ba sai cikin watan Ramadan sai haka ina amfani rayuwar ka ce baka san Allah ba sai Ramadan da Ramadan ya wuce shikenan kamar mutanen da ba su sallah sai Ramadan idan ya kare kuma shikenan sai bada kuma kamar mutane waɗanda ba su Allah ba sai ranar Juma'a Juma'a kada suke da zaran Juma'a ta wuce kuma sai wani sati to waɗannan ba bayan Allah ne na kwarai ba bawan Allah bai yankewa da bauta ma Allah subhanahu wataala kullum dorewa yake ya dake yana bauta ma Allah ta'ala bayan Allah mu sani cewa lalle Allah subhanahu wataala shine wato Allah watanni gaba daya gaba daya watanni Allah subhanahu wataala shine mahaliccin su shine ainihin abun bauta a cikin su domin Allah ta'ala wanda yake shine wato ubangijin ramadan ko shine kuma ubangijin watan shawwal kuma duk watanni ma gaba daya shi yasa wani magabaci daga cikin magabata yake cewa kakka zamanto wato dan bautan Allah cikin watan ramadan kadai a ka zamanto mai bautan Allah kowane lokaci ma'ana kai ibadarka da biyayyarka da da'aka da kirkinka da kyawawan halayenka zamanto kawai sun tsaya ne a cikin watan ramadan da zarar Ramadan ya wuce shi kenan ka lalace a ka sanya rayuwarka gaba daya lokaci ne na biyayya ga Allah subhanahu wataala ba gudu ba ja da ba kowane lokaci da safe da rana a kowane wata haka ya kamata saboda haka Allah ba da cinka ya umarce ka da yi Allah ya ce ya kona da suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoron Allah kada ku mutu face kuna musulmi ma'ana kar ku yanke ibada kuma Allah ta'ala ya ce wa rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta Allah subhanahu wataala an mutuwa ta zo maka kuma Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lalle wanda suka ce mahalicin mu shine Allah sa'annan suka yi riko da addinin Allah suka daidaitu suka miƙe Allah ta'ala ya ce tatanazzalu alaihim almalaiika malaiku suna ta shishidowa akan su suna ce masu Allah ta khafu wala tazanu kakku yi tsoro kakku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da aljanna wanda ake muku alkawari an zuwa karshen aya saboda haka riko da addini da daidaituwa akan addinin Allah subhanahu wataala shine mafi muhimmancin al'amura shi yafi kowane abu daraja shi yafi kowane abu muhimmanci saboda haka kuma dalili ne da yake nuna cewa bawa yana nihin alkhairi ga rayuwar shi yana so ya gama da duniya lafiya yana so ya zanna wannan duniyar lafiya kuma ya isa wurin Allah lafiya kamar yadda kau da kai daga Allah kau da kai daga bauta ma Allah subhanahu wataala dalili ne da yake dole akan ragowar imani da kuma koma rashin shi mutum ya kau da kanshi daga Allah ba ruwan shi da Allah subhanahu wataala ba ruwan shi da bauta ma Allah subhanahu wataala saboda haka mu sa tsaron Allah a cikin rayuwarmu mu mike zuwa ga Allah subhanahu wataala mu nemi kusanci zuwa ga Allah ga ayyuka da da'a da kuma kyawawan ayyuka mu sanya wato riko da addinin musulunci shine alamun mu sanya kyawawan ayyukan mu sune matukar mu mu sanya ne ba Allah subhanahu wataala ne bayyana Allah shine mafi tsada mafi darajar guri rayuwar mu in dai muka samu yardan Allah subhanahu wataala to shikenan mun samu komai a rayuwar mu ya zaman to kullum muna ta neman yaya zami mu aikata abinda Allah subhanahu wataala zai yarda da mu ya ba mu yarda shi ya zamanto shi ne mu ba ƙarshenmu mu zamanto shugabanni ba mu zamanto manyan masu kuɗi ba manyan attajirai a ya zamanto babban gurinmu shi ne mu sami yardan Allah subhanahu wataala ya zamanto shi ne babban gurinmu idan bawa ya zamo haka to Allah ta'ala zai rubuta mai gaje shi Allah zai baya tukuncin shi kuma Allah ta'ala zai buɗe mai kohohin rahama Allah subhanahu wataala me yasa saboda Allah ta'ala ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rama Allah tana kusa ne daga masu kyautatawa akwai rama ta gaba daya akwai rama ta musamman ta musamman din ba wanda Allah ta yake kawo ta kusa gare shi sai da ya zama to daga cikin masu kyautata ibada masu kyautatawa ga Allah subhanahu wataala a lokacin da mutum zai samu wannan rama ta Allah wadda ta ga rama ce ke bantacciya ba kowa Allah ke ba ita ba sai wanda yake da irin wannan sifa ta rubuta addinin Allah subhanahu wataala Allah ya rubuta ba cikin su bayan Allah mu sani cewa idan watan Ramadan ya riga ya kare watan da aka yi ta ibada da sami da kokari da mai da hankali da bada kaibi to a gaban mu akwai ibadodin da suke maimaituwa a cikin rana da yini ko a cikin dare da yini a gaban mu akwai salloli guda biyar muna da azhar la'asar magriba isha'i asuba wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta mana su kowane lokaci daga cikin lokutan da ya yanke mun to Allah ta'ala ya fadanta su gare mu a gaban mu akwai ibada ta sati wannan da muke ciki yau ita ce sallar juma'a a cikin wannan rana mai albarka Allah ta'ala ya keɓance mu da wannan ibada ta huduba da kuma ibada ta sallah sannan kuma Allah ta'ala cikin falalar da ke cikin wannan rana mai albarka akwai wani lokaci wanda bawan Allah ta'ala ba zai da ce da wannan lokaci yana roƙon Allah wani abu ba face sai Allah ta'ala ya bashi kuma Allah ta'ala sai ya boye lokacin ba dan komi ba saboda mu ta kokarin bauta ma Allah subhanahu wataala in azumin Ramadan ya riga ya kare jama to a gaban mu kohohi na azumi suna da yawa Allah ta'ala ya shar'anta mu ya shar'anta mana su kuma Allah ya kwadaitar da mu lada da fadalar da ke cikin su a gaban mu akwai wato azumin shidda ga watan Shawwal wannan wata da muke ciki wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi azumin ramadan sa'an nan ya bi shi da kwanaki shidda da watan shawwal to zai kasancewa kamar yayi azumin shekara guda ɗaya a gaban mu akwai azumin ranar litinin da alhamis a gaban mu akwai azumin kwanaki masu haske fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar ko ɗaya biyu uku ko kuma biyar da mutum ya soya a cikin wata duk wata dai in san samu ne mutum ya azumin kwana uku ciki ko a jere ko daban-daban amma dai wanda ya fi balala shi ne sha uku sha uku sha to kaga kenan ibadodi ba su kare ba suna nan wanda za mu yi ta samun kusanci da lada wurin Allah subhanahu wataala da kuma falalan Allah da biyan bukatun rayuwarmu a gabanmu akwai karatun alkur'ani kowace rana kullum akwai karatun alkur'ani da safe da rana da yamma da daddare a yi ta karatun alkur'ani ba wai don ramadan ya kare ba shi kenan kamanta da karatun alkur'ani a'a a yi ta neman a yi ta koyo a yi ta karantawa a yi ta neman sani kuma a yi aiki da littafin Allah subhanahu wataala wannan shi ne abinda Allah subhanahu wataala ke so gare mu saboda haka mu dore mu mu ci gaba mu ci gaba da bauta ba Allah subhanahu wataala kan mu dakata kan mu yanki domin Allah ta'ala bai umarce mu da haka ba Allah ya umarce mu ne da mu dore mu ci gaba mu dage mu ta bauta ba Allah subhanahu wataala imanin bai ta karuwa imanin har sai ya kai ƙarshe ba wai ya ta ragewa ba ya ta ragewa sai azumi ya zo sa dan ya cika kuma azumi ya wuce kuma ya rage a kamata ya azumi ya ƙara tunzura mu ya ƙara zuga mu ƙara imani da Allah subhanahu wataala imanin mu daga nan ya ta cika ya ta cika ya ta cika har sai ya baci haka Allah subhanahu wataala yake so bi Allah ta'ala ya kama mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu da haka Allah ta'ala ya sa mu dace da ibadodin da muka yi a masallacin nan mun gudanar da ibadodi da dama a ciki akwai wadanda suka yi tikari akwai wadanda suka yi kiyamul layl da addu'o'i da salloli a ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka mu kowanne alkhairi Allah ya biya kowa ya biya mu kowa bukatar shi akwai bayan Allah kuma wadanda suka yi ta kokari a cikin masallacin nan ta hanyar shayar da mutane ciyar da mutane Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman akwai Alhaji Bello Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi akwai kuma alkhairan da mutane suka sa ta hannun shi bayan Allah su ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gabanin sa Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya shahi musu hawayensu abinda suka ba Allah Allah subhanahu wataala ya musu kuci da gidan aljanna dukiyar da suka ɗebo suka ba Allah subhanahu wataala Allah ya waka ta ya sa mata albarka Allah ya habbaka ta Allah subhanahu wataala ya kare ta daga duk wani sharri Allah subhanahu wataala ya zuba mata alkhairi da albarka Allah subhanahu wataala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira sa'annan akwai bayan Allah waɗanda su ma a masallacin nan suka har hada taimako wanda muka nema ga iyalin marigayi Malam Hassan Jibril sun hada kuɗi wajen jikka 500 da wani abu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu akwai wasu bayan Allah su ma daga baya da ta wata gobara nan arewacin masallaci gobara ce aka yi talakunan haƙi ta bukkoki ne na mutane talakawa su ma sun tara musu kuɗi fiye da jika ɗari biyu Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya su akwai wata baiwa Allah da ta ainihi taimaka ita ma ta ma iyalin ma da asan jika hamsin Allah ya saka mata da alkhairi sa'annan kuma waɗannan mata da suka yi gobara ta ba kowace mace a tamba da leshe da kuma takalma mata guda shidda kuma wata ta kawo musu matalu katifofi guda shidda ta ce waɗannan tun da su shidda ne kowace mace a bata matala guda guda Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kowa da sauran alkhairi daban-daban kanana kanana da manya da suka yi ta hukana a cikin wannan masallaci Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa da gidan aljanna Allah ka maimaita mu Allah ka kara maimaita mana akwai wata mai Allah ma da ta ba mu shadda buri mamai kowa ta ba shadda guda biyu ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya sa mu dukiyarta albarka Allah ya sa mu rayuwarta da ta ƴaƴanta albarka da ta iyayenta dukkan mu gaba ɗayan mu Allah ya sa mu rayuwar mu albarka iyayen mu da suka rasu Allah ya ji kansu da gafara waɗanda suke da iyaye da rai Allah ya sa musu albarka Allah ya kara musu albarka Allah ya ba su ikon sauke da wanda Allah ya dora musu game da iyayensu Allah ka maimaita mana Allah ka kara maimaita mana Allah ka kai mu baɗin baɗa da ya Allah a cikin koshin lafiya da tsoronka a cikin koshin lafiya da musulunci da imani sha tsaye da sallah Thank you.